أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وامتدار العظيم ورضي الله تبارك وتعالى عن السادات التابعين والعلماء العاملين والأئمة الأربعة المجتهدين ومقلدين بإحسان إلى الدين وبشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته gode wa Allah subhanahu wa ta'ala da ya kawo mu wannan rana ta asabar wanda ta yi daidai da sha biyar ga watan ramadan wato nisfu ramadan kenan allah ba mu albarkacin da ake samu a cikinsa wanda ta shekaran uku wanda daidai da sha shida ga watan hudu 2022 sha Allah za mu ci gaba tasirin cikin suratu yusuf bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا صاحبي السجن أما أهدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيسلب فتعكن الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث بالسجن بدع سنين نعم to bayan ya fassara musu mafarki kamar yadda muka faɗa suka ce ai ba mu ga komai ba mu kaza kaza ce ai qudiyal amrul ladhi fi tasfiyan abinda kuke fatawa dai an gama ya riga ya faru kenan shine akai maganan ƙarya akan mafarki duk wanda ya yi ƙarya akan mafarki to zai iya zuwa ya kasance masa a yanda bai zata ba kuma ya zama masa sharri Allah ya sauka wa qala lil ladzi zanna annahu najin minhuma sai ya gaya ma wanda ya sakankance zanna anan ne yaqini ne tunda Allah subhanahu wataala ya riga sanar da shi to wanda ya sakankance annahu najin minhuma shine zai tsira daga cikin su to amma me yasa aka kawo yaqinu da sifan zannu saboda ai abin bai tabbata ba yana gurin Allah ko ba haka ba don haka eh yaqinu ne a bisa ga abin da Allah ya sanar da Annabi Yusuf amma kuma har yanzu bai wuce zan ba don Allah yana iya canja abu uzkurni ka ka bada labari na inda rabbika a wurin mai gidanka yace ka gaya wa sarki cewa akwai wani saurayi an ɗaure shi a kan zalunci to fa'an sa'u shaiɗanu zikira raddihi sai shaiɗan ya mantar da shi ambaton ubangijinsa to falabisa tijini bif a sinina ya zauna a kurkuku shekaru masu ɗan yawa to a nan malamai da yawa suna tattaunawa akan akwai abin da ya shafi ilmomi da yawa na ma'arika da sauransu a nan kuma da ashabul khususiyat maratib ɗinsu kamar yadda muke faɗa ba wai kayi laifi ba ne amma hasanatul abrari sai atul muqarrabi to wannan shi yana cikin abrarun ma to su ma abrarun hawa hawa ne yawwa malamai suna sufaye kuma da malaman tafsiri duk suna faɗin haka lokacin da annabi Musa ya samu kansa a Madiyana Allah kun ji irin yadda ya ba mu labari sai ce fasa ƙalahuma bayan ya tambaye su ko ‘yan gidan waye ai mu gashi nan ya na na wani bawan Allah ana kore mu ba a bari mu mu sha ruwa shine sai je buɗe rijiyar da ba a buɗe ya ba su ruwa suka sha ko sun mata walla ila zilli muna son mu kawo muku wannan ne saboda ku fahimci inda aka dosa a nan cewa katsalahuma ya san shi bako ne bai san kowa a garin ba kun tuna wani labarin cewa kuna ta jawo wata wani gari mota na ta mutu ta lalace ita ce inji ko na na yi masa waya na yi ma wani wanda na sani waya sanin ke daifin layi layi biyu shi kenan sai na daina magana ma sai kuma ga shi fara da yaro an gane to shi annabi musa to ana saboda rauninmu ne da yake mu raunana ne sai nake ta neman waye ya san wani a gari ko to haka annabi musa ya zo gari ya yi gudu ne daga misira shi ma daga zaluncin fir'auna ya zo garin da bai san kowa ba da ya zo garin da bai san kowa din ba kuma har ya samu yan mata har suna da baba har ya musu alheri ya taimaka musu me muke zato sai annabi musa ya ce musu in gani bako ne ga baban ku akwai wani bako ya zo gashi gashi gashi yana son ya samu wurin da zai sauka ai nan ya fi dacewa ko ba haka ba amma to me ubangiji ya ce ya ce kasa ƙalahu ma sun matawalla ila zilli fa ƙala rabbi inni lima anzalta ilai min khairin kaga shi bai ce uzkurni inda abi kuma ba an gane to gane bambanci tsakanin uzkurni inda rabbika da wanda ce shi bai ce uzkurni inda aji kuma ba kawai ta wallahi ila zilli fa qala rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir to abinda Allah yake so kenan shi Allah ba abinda yake so irin wannan an gane to to an ga da yake shi annabi Musa yana cikin ulul azmi min ar-rusul kafin dai matsayin sa daban-daban ne yawa to shi annabi Yusuf sai ya ce uzkurni inda rabbika aka ce nan da nan bayan shi fursuna ya fita sai Jibril ya zo ya zo ya samu annabi yusuf a kurkuku ya ce kai na yusufu ya ce ɗan yaƙubu ɗan ishaka ɗan ibrahim ce ce wa'annan duk su ne iyayenka manya-manyan mutane kai ɗan manyan mutane ne manyan bayan allah bari in tuna ma kakanka annabi ibrahim da aka jefa shi wuta da a jefa shi wuta an ɗaure shi muka yi gayya muka zo muka same shi muka ce masa ko kana da wata bukata mu taimaka maka ya ce amma ilai kuma fala inda wajenku ne ba na da wata bukata to yana cikin wuta sai muka ce masa to wai a'a ba a wurinmu ba mu je mu gaya wa ubangiji yace ilmuhu bi hali mugunin an su'ali har ku za ku ce sai kun yawo sai kun communicating tsakanin na da hannu ya san yana inda nake fita ya wadatar da bari in tura ku an gane ko shike na kulla na rukuni bardan wa salaman ala ibrahim sai Allah ya ce wuta ki zama sanyi kuma mai lafiya wa annabi ibrahim sai ba ta cutar da shi saboda wani lokaci wasa'il shehu ya yi maganganu da yawa akan wasa'il gane wasa'il suna nan suna da amfani amma kowa da irin matsayinsa an gane ko na'am shehu kaji ai yana cewa iza ne ne na yawan maimaita muku wannan baiti na shehu ko menene kaga kuma yau bautin ya dan kwanta mu min malikin mulki iza kanatil aqdaru min malikil mulki fasiyani indi ma yusirru wa ma yubki in dai Allah shi yake kaddara kaddara to da abin da zai sani kuka da abin da zai sani dariya duk ɗaya ne to abin da ake so bayan Allah su kasance a kai kenan sai sai suka ce sai ga abin da kakanka ya faɗa kakanka annabi Ishaq da aka zo za a yanka shi bai kai kuka ba bai yi shakawa ba sai da Allah ya kawo rago aka karɓe shi bai ce bai nemi wani ya je ya kai ka ko ya ɗauki ka ko wani ya je ya shiga tsakani tsakaninsa da Allah ya ce babanka yaƙubu damuwa ta same shi har yanzu bai ce a je a nema je wajen sarki wane a aika ma wane shin kan ko sun ga wani yaro ko akwai kaza kaza kaza kaza duk bai yi wannan ba amma sai kai dan zama dan na kwanaki kawai a kurkuku har kana aika wa sarki cewa kana neman yace kai kai kai kai san kai sanyi kai kai ragwanta misali rigaya masa haka to shine malam ya cewa sai Allah ya fa ansahu shaydanu zikira rabbihi to malamai ta ce wannan kalma na zikirar rabbihi akwai babban razana a cikinta wannan haƙuri kanwa take komawa to to kaga abinda ake gudu kenan shi shi fursuna ne an samu shaidanu zikirar rabbihi ko kuma ana gatse ne wa annabi yusufu an samu shaidanu zikira rabbihi shine abinda malamai suke suke magana akai ana wala bisa fi sijni bid'a sinina sai ya zauna a kurkuku shekara yan yan shekaru haka to suka ce malamai suka ce ya zauna shekara goma sha biyu ne kuma Allah ya ce tunda ni baka tuna ni ba baka aiko guri na ba ka aika wajen sarki to mun barka da sarki ya cire ka abinda Allah zai shine shafe zuciyar fursuna ya manta abun kaf gabaki daya da ya manta abun kaf gaba ɗaya ba tuna masa ba yace ci gaba da hidimarsa ya samu fita shi kenan ya ma manta kwata kwata ma da maganar annabi kuma Allah ya mantar da shi to shine Allah ke cewa shedan ya mantar da shi shedan ya mantar da wannan mutumin an gane zikira rabbihi ya ga wa sarkinsa ga abin da ake ciki da kaddarawa daga Allah subhanahu wa ta'ala. To, suka ce ya zauna shekara goma sha biyu ne, in ka kirga shekara goma sha biyan nan yana daidai da haruffan da annabi Yusuf ya amfani da su wajen cewa yana neman ceto fadanci a wurin sarki. Uzukurni inda rabbika in ka je ka kirga haruffan za su zama guda goma sha biyu ne, kowane harafi ya ja masa tsarin zaman shekara ɗaya. Na'am.
وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع إجاف سبع إجاف وسبع سنبلات قدر وأثر يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم لرؤيا تعبون to shikenan bayan shekara sha biyu sai Allah ya yi nufin to annabi Yusuf yanzu za a fidda shi to shine sai Allah ya sa ma sarki wani mafarki shi babban sarki kenan asalin sarki ga ba waziri ba shi wancan sarkin babban sarki sarkin misra gaba ɗaya fir'aunan lokacin ana ce masa rayyanu dan walidu an gane na'am alal maliku sai sarkin misra rayyanu dan walidu yace inni ara fil manami nayi mafarki jiya na gani a mafarki na na ga sab'a baqaratis simani ga shanu guda bakwai kosassu mafi yawanci ana fasara shanu kosassu a matsayin alheri in mutum ya gansu an farki ko suna shigowa gari ko suna wani abu to mafi yawancin malaman malaman fassarar mafarki suna fassara shi a matsayin alheri ne musamman in kosassu ne ko kuma suna cikin yanayin dausayi haka ko wani abu to yace na ga shanu bakwai kosassu ya kulluhunna sab'un ijafa kuma ga su nan wasu shanu bakwai ke kasassu sun sa su a gaba suna ta cin su kamar dai kaga kamar yadda zaki yake cin dabba sai ga saniya ne a mafarki ga ta kwandaminniya ta sa saniya kosasshiya tana ta ci tana ta cinta ɗaya daga cikin abin da ya gani kenan wasab asun bulatin hudurin na ga kuma wasu zangarniyoyi koraye guda bakwai wa ukara ga wasu kuma yadi satin su kuma busassu ne na gansu wato naga guda bakwai sun nade su su su su su busassun wato sun nade korayen No, busassun sun nade korayen na'am to shine sai yace ya ayyuhal mala'u ya ku fada manyan fada abtuni fi ru'yaya ku bani labarin wannan mafarki nawa dan an ce mafi yawancin da suke tare da shi munajjimai ne masana ilimin taurari da mafarki su ne a kewaye da shi da su ne manya a duniya ake ake gara masana taurari da da masu fassara mafarki in kuntum libra ya ta aburun in dai kun san fassaran wannan mafarkin nawa to ku fassara mu na'am قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتعويل الأحلام to بآلمين shi ilimi haka yake a kowane lokaci Allah in ya so sai ya kawo shi yasa wa fauka kulli zai ilimin alimin har ta kai tukewa ga Allah subhanahu wa ta'ala duk abin da kuke gadara na sani to gadaranka shi Allah baya son ka nuna wai kai ka ka zake ka kai iyaka wayannan suna ganin sun kai rikewa a ilimin mafarki amma gaba ɗaya ba su kai wannan ilimin fassarar mafarkin annabi Yusuf ba sai suka ce wannan damke-damke mafarki kawai ai daga nan ne shiriri ta ne na mafarkin baya da ma'ana yaya saniya za ta ce saniya yar uwanta Wannan mu ba ma fassara mafarkin irin na shirme muna fassara mafarki ne na da asalin tabbatacce to shi haka Allah ɗabi'arsa yake a cikin halitta duk yadda kake jin kanka to akwai ran da za ka koma ƙasa kuma Allah ya da ranka Allah ya daga waɗanda kai baka yi tsammani ba akan haka duniya take kullum su suna jin kansu to nasu ta kare yau ilimin su ya zo ƙarshe shine wani lokaci akwai wani wani ah, doki aka ce ko alfadari na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk inda aka sa gaba alfadarin nan tas tas tas tas sai ya wuce duk tafiya sai ya wuce wata rana aka zo da wani dan busheshe wani mutumin kawai ya zo da wani dan busheshen alfadari bayan an yi shekaru kawai ana ai kawai shi wannan asu ana ganin kawai shi ne wani kawai haba ai asu na manzon Allah ai kaza kaza shikenan ranan kawai an zo da wani dan busheshen alfadari ana tafiya kawai sai su ya wuce ya yayyaye kamo shi na an tafiya ka kai sai mutane ran sai bace sahabai da sun sace hankali da ya ce wannan dan tusa shi ya zo wai shi ne ya fi ƙarfin alfadar ya wuce alfadar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya lura da halin da suke ciki shi san bai damu ba sai ya yi dariya sahabai suka ce yace na ga kamar hankalin ku ya ya tashi ku ya rasulullah ai na mun sai wannan alfadar ya wuce ya ce to Allah kenan ya yi alkawari babu wani abu na duniya da zai daga shi sai ya mai da shi kasa ya daga wani sama da shi kaga irin yadda su manzo annabawan Allah suke kallon al'amura su kallon da suke daban shi kuma ya muku to ga darasin da aka zo a koya mu wannan wani abu ne Allah ya turo na ilmantarwa gare ku sabba wani abu da zai daukaka na duniya kai dai ciyayin ga kawai in ka gama yayinka in kana da hankali saƙura kawai in kaga wani kuma alhamdulillah ka jinjina masa a dai tafiya kayan Allah kenan to in kai haka ka huta amma in kai ce wai kai babu kaman ba za a yi ba ka Allah sarki kai ne wa lalle haka Allah yake yi to shi nan su gaba ɗaya nasu ta ƙare an kawo wanda kuma zai nuna musu abin da ba su sani ba shikenan ana cikin wannan bayani suka ce ma na nufi tawil ahlam bi alamin mafarki irin wannan na wasanni na wasan shedan yayi wasa da kokolon mutane mu ba mu san shi ba nan sai ana nan sai wannan shi wanda ya tsira daga wanda suka aka daure su a kurku wanda yake shayar da sarki sai ya ji sai ya ce wa sarki a shi kuma yana jin wannan sai Allah ya dawo masa da tunaninsa sai tuna annabi Yusuf subhanallahi an gane ko to shikenan to dama idan Allah ya nufin gudanar da kaddara sai ya toshe kwakwalwa haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in Allah ya nufin gudanar da kaddara sai ya toshe hankali idan ya toshe hankali sai ka je kan kaddara idan ka je kan kaddara sai abin ya auku sai a dawo maka da hankalinka fa ya da'un nadam sai na dama yazo kai ne kana ganin rami ga cikin ka ganshi kun taso kafin ka isa can wani ya kira ka ko wani abu ya ja hankalinka ko ka ga ka ji karan wani abu ko ka kalli wani abu shikenan to Allah ya nufi sai ka gurde kana zuwa sai kwatsam sai ka faɗa na ga ramin a haka Allah ya shirya wata wata waƙi zan faɗe ta ko don saboda faɗakarwa ga malaman makaranta wani abin tausayi da ya faru a ƙasar larabawa irin wannan na mantuwa saboda ƙaddara wani yaro ne suka yi faɗa da ɗan uwansa a aji a makaranta sai malamin makarantar sai ya masa faɗa da ya masa faɗa sai ya yi izgili ya yi surutu wa malamin makarantar ya malamin ya jawo shi fita da shi ya ce kai shi wajen principal ce kaga wannan yaron yana da taurin kunne na masa magana har yana son yi min rashin kunya sai principal ce kai kake daura daga harshe akan malamin ka kaza kaza kaza kaza ya masa faɗa sai ya ja shi to akwai inda suke su tona tara kaya sai tunda kana faɗa aji bari sai an tashi a makaranta ma mu ba da kai ka tafi wurin iyayenka ba za ka koma ajin ba sai aka kai sai bude sito sai ya sa shi a ciki sai ya kulle shi da ya kulle shi a ciki aka tashi makaranta ba irin makaranta ne irin nawo go nasu akwai fiki kulle go ake yi a kulle ko ira da kawai ya manta da ya kulle yaro a cikin sito kawai shike ne ya tafi gida masu abubuwa duk suka kukulle wuri aka kulle makaranta kawai aka tafi shi kuma har ya hau mota suka je irin wajen hutawansa a jeji din da sukan kafa tanti su kama dan dabbobi suna yanka suna huta abin su kuma gashi weekend ne shikenan uwa ta nemi ɗanta babu wannan duna ba saboda ko malamin makaranta yawwa a faɗaka haɗarin irin wannan al'amari irin wannan hukunci shikenan kaga maganan alsahu shaydanu zikra rabbi alsahu shaydanu zikra alwaladi ya banda shikenan sai shi ya yi manta kawai su gaba da harkarsa shi ma wanda ya ba da yaro shi bai san da principal ya da yaro ba kawai abinsa shi kenan uwar yarinya ta nemi yaro uwar yaro ta neme shi bai dawo ba har magariba ta kira babansa ta gaya masa baba hankalin sai tashi ya je ofishin neman yan sanda bincike ofishin suka ce aje makaranta aka je aka nemo sauƙin mai gadin makaranta ya zo ya buɗe makaranta aka bi yaro na ciki yakan zo ya bubbuga kofa wa ba ba ba ba ba har ya je kwanta abunsa aka zo duk aka caji abubuwan makaranta ba a ga yaro ba saboda haka bangaren tsaro suka ce yaron nan baya makaranta amma an manta cewa a buɗe su su to su ne ne ne kawai dai kawai ana ga tunda yaro a cikin makaranta ne dole a nan za a gani sai dan haka yaron ka bai zo hala yaron ka ya riga ya fita wani guri shikenan yaje yana ta damuwa kuka da shi da mahaifiyar yaro kwana ɗaya kwana biyu kwana uku wannan mutumin yana cikin tuna yana cikin ana hidimomi kawai sai akwai wani kwano a hannunsa sai ya sake kwano aka ce me faru ya kasa bayani me faru mun gangana ce wallahi wata kila na kisan kai wallahi kila yayi ne ai na kulle wani yaro a fito me ne tun yaushe kwana biyu aka ruga aka je aka nemo aka ɗauke shi aka ɗauki mota aka je aka buɗe aka zo aka samu yaro a some aka kai shi aka ɗauke shi aka kai shi asibiti da ƙyar aka ce aka nemo masa numfashinsa kaga wasu abubuwa mutum yakan yin su kafin ya yi su ya lura da cewa karfai suna da haɗari yau wadacewa ya ka zauna a nan ko ya zauna a safin ko a ina ne ko wani abu aka ba shi amma sai kai shi kulle shi a sto shi kuma tashin sa gaba daya manta da ya kulla yaro to wannan na kawo shi ne saboda magana mantuwa irin wannan Allah yana son ya gudanar da kaddara kaga da yana son ya gudanar da kaddara sai mantar da principal kulle yaro ko ya manta saboda dole yaron na Allah rubuta masa sai ya shiga cikin wannan tas to bayan da aka iya Allah ya kawo kaddara an gane sai da kuma hankali ya dawo fa ya qaun nadam sai nadama kuma ya zo ya dawo to abin da ya fi kamata dai ba za mu iya guje ma wannan ba amma abin da kamata shine mutum gani ga wani ya shi wani tsoron Allah da kuma taka tsantsan akan yanda ake tafiyar da al'amura kullun za ka yi abu kai to ka tunani to da furin tana to in na kulle shi anan na zo na manta fa kaga da ya kamata yi wannan tunani to shikenan to sai wannan ya tuna a lokacin ne memorin sai ya dawo sai ce a na tuna da yusuf ya ce ƙalar labi na jamin hu وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتعويله أنا أنبئكم بتعويله فأرسلون na'am to wannan taziri ne Allah yake mana cewa kullun karka ce wai ka koma bayan wayanka duk yanda kake da wayanka da wani gadaranka Allah yana iya sa- ya gitta wani abu tsakani duk wayan naka kafofin da zaka bi su su toshe sai ka shawo ya tukunna sannan bukata ta biya shikenan wa qala alladhina jaminhuma wanda ya tsira daga cikin wa'anda suka tsira a kurkukun nan sai ya ce wadda kara amma ya tuna ne ba da ummatin ba an dauki zamani shine aka ce shekara 12 ana unabbikum bi tawilihi ni zan ba ku fassarar wannan mafarkin sarki duk fada sun ce ba za su iya ba amma shi ya ce zai iya ba su saboda me gaskatawansu da annabi yusuf da irin yadda ya ga annabi yusuf ƙwararre ne wajen fassara mafarki fa arsulu ni ku aika ni kurkuku kawai shikenan aka aika shi na'am يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سمان يأكلهن سبع إجاب وسبع سنبلات خضر وسبع سنبلات خضر وأكر يابسات وأكر يابسات لأني أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون sai ya shiga kurkuku ya je samu annabi yusuf yana nan annabi yusuf ce wani ya ce, "Ah, to yaya kuma ya ce ai dan Allah akwai wata wata damuwa ne da ta zo daga wurin sarkin ƙasa gaba ɗaya shine nake son gafar ga mafarkin da yayi an kasa fassarawa a fada shine na tuna ka wallahi na manta ka ne gaba ɗaya to yanzu dai ka fassara mana yusuf ya kai yusuf ayyuha siddiqu ya kai mai yawan gaskiya saboda ya yi imani da annabi yusuf ya ga duk abin da annabi yusuf ya ga masa haka ya faru an ji an tsira wancan an tsuntsaye sun zo sun ci sun yaro ko tsuntsaye sun zo suna cin naman kansa shi kuma ya tsira an bashi ya ci gaba da aikinsa da aka je abin da aka yi shine da aka je sai aka je aka auna aka samu abin da shi wannan ya zo da shi na sha ba komai a ciki shi kuma wancan abin da ya zo da shi na sha na ci akwai guba a ciki aka bincika aka aka gane cewa ga wanda ya saki wani ne daga cikin yan uwan sarki wanda suke jiran gado aka kashe shi shi ma aka rataye su aka aka tsire su tare aka sa tsuntsaye suka zo suna da tsuntsaye suka zo suna cakan naman su daga kwakwalwan kansu to shine ya ga abinda annabi yusuf ya faɗa ya faru dukkan bidibikin shine ya ce yusuf a yi hasibiku ya kai yusuf mai yawan gaskiya abtina ka ba mu fatawa fi sab'i baqaratin game da shanu guda bakwai simanin masu kiba ya kulhunna sab'un hijafun ga wasu koke kasassu kuma guda bakwai sun sa su a gaba suna cin su wa sab'i sunbulatin ga zangarniyoyi guda bakwai kudurin koraye wa ukara ga wasu ya bisatin busassu su ma sun kewaye sun sun- sun nannade su la'alliya arji'u ila nasi ka fassara min wannan dan in koma wajen shugabanninmu wato sarki da mutanensa la'allahum ya'lamuna ko za su gane wannan fassara na'am قال تزرعون سبع سنين دابا فما حصدتم فذروا في سنبله فذروا في سنبله إلا قليلا مما تأكلون na'am ala sai yace abinda Allah yake gaya muku a mafarkin akwai wasu shekaru ne za su zo guda goma sha hudu wanda za su zo a nan gaba to su waɗannan bakwai shine yace tazar'una za ku yi za ku yi noma sab'a sinina shekara bakwai da'aban tuttur a zage sarki ya sa a zage a share gonaki kar a bar wani fili a ƙasar misira sai an yi noma gwamnati ta yi noma kaga noma a ce tun zamanin shekaru yauwa mataki ne muhimmi Eh, duk shugaban da bai kula da noma wa talakawansa ba wannan susu sun shugaba ne wawa ne don shi yasa ma ake cewa abinci food security ake hada food da security saboda yau in ba ku da abinci a ƙasanku yau a ranar a lokaci kaɗan za a iya cinku da yaki don aka zo aka kewaye muku ƙasanku aka tare hanyoyin da kuke shigowa da abinci nan da nan za a gama da ku kuma mutanen ƙasa za su fara galabaita abincin ƙasa ya ƙare ba a yi kuma exporting ɗinsa ba shi kenan matsala ta faru to shi ne ya ce ku yi noma tuttur shekara bakwai babu sassauci ko ina a noma saboda za a samu shekara bakwai za a samu shekara bakwai wanda ana samun ruwa isasshe a cikinsa ana samun ruwa isasshe a cikinsa wanda mutane zai wadatar da su su yi noma don haka kar a yi sassauci wajen noma a yi ta noma har shekara bakwai shi yasa ce da'aban fa ma hasattun kuma duk abin da aka girbe kar a cinye kar kuma a bari a fitar waje ku tara shi ma hasattun abin da kuka girbe fazaruhu ku bar shi fi sumbulihi a cikin zangarniyansa wato kar a kar a tashi kar a sussuke shi yasa fi yawanci yana daga cikin wato hikiman noma cewa in a masana na baya suka shi yasa manoman mu a da ba sa suke fitar zakka dani dani saboda idan aka suke aka dora abu nan da nan kwari yake lalatawa amma in yana cikin damin sa sai ya shekara ba abin da ya same shi to shine yace to abinda duk kuka kuka kuka girbe a bashi a zangarniyar sa kar a sheke kar a buge sai a ta tara shi zangarniya zangarniya a daddaure dami dami a aje illa qalilan mimma takuluna ba wani abu za ku ci ba sai abu dan kadan dan kadan daga abin da kuke ci abin da kuke iya ci kawai shi za ku ɗauka wanda za ku ci shi za ku ɗiba ku sussuke wanda ba za ku ci ba kuma kar ku taɓa kullum in za a ci abinci a sussuke yawwa abin da za a rinƙa yi kenan na'am illa
ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكل ما قدمتم لهن يا كل ما قدمتم لهن إلا قليلا مما توصنون ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد sannan wasu bakwai za su zo shekaru bayan wannan bakwai din na wadatan abinci to akwai wanda za su zo na tsanani wannan yake nuna shi sa aka ce shi fodin alheri ne amma ba ga masu sara ba kamar manomi gwamnati duk wannan yana daga cikin abin da ya wajaba magare sa ilimi ne na agriculture wannan cikakken ilimi ne na food security cewa gwamnati dole ne ta tabbatar ta tara abinci wa 'yan ƙasa ko da ta ga in an ga wadata ma a taya raran abincin a ajiye su a sito don ba a san me Allah zai a shekara mai zuwa ba to wannan shine kaga an yi ta ajiye abinci na shekara bakwai wannan fa annabin Allah ne yake koyar da wannan to kai na kai da hu hu hu sakare to ka rinka cewa wai aya kaza kaza ya Allah ne ne ciyar da bai wannan annabi Allah ne yake cewa ai wannan tanalin shekara bakwai in ba dan ta hanyar ilmin gaibi Allah ya sanar da shi cewa za a samu fari bayan shekara bakwai ai an Allah ne ya taimake su ma ya samu musu ne wannan ilimi da sai bayan shekara bakwai duk sai sun mutu da yunwa to yace idan aka tara abincin har shekara bakwai a ajiye shi to haka gwamnati ya kamata ita ma ta rinka tara abinci duk abu ya kamata ne ma gwamnati ta zamanto tana kamar yadda take ajiye surplus kuɗi haka haka za ta rinka ajiye surplus abinci surplus kuɗi shi duk wani mai shugabantan wani institution ko menene ya sa abin da ake nufi da surplus money ko eh ko da kai budgeting din abin da za ka kashe a bana ya kamata ka ajiye wani kuɗi na security saboda baka san me zai faru ba ko ba haka ba yau idan misali a ce gwamnati ta yi budget ta ce za ta kashe biliyan talatin kuma tana da hanyar samun biliyan talatin din nan bata kuma yi wani tunanin cewa akwai wasu biliyan goma a na musamman ba to idan wani abu ya taso irin su disaster an samu ambaliya an samu menene ko kuma ma abubuwan ma da ake tunanin samun jarin ya zo ya faɗi ba a ci riba kamar yadda to ya za ka yi saboda haka dole ne akwai irin wannan kuma duk a Qur'ani ne aka koyar da irin wannan hikima da ilimin sanin yanda za a shirya rayuwar jama'a to amma in mutane wasu in ana karatu irin na kissa wasu kawai suna ganin labari kawai suka damu da shi ba natija da kuma wani ibra ake son a koya kuma kuma Allah da kullu yana cewa inna fi zalika la aya la ibra to ana karantarwa ne don wannan ibra din na'am shine sosai yace sun ya ci min ba da zalika sab'un ijafin sannan shekaru bakwai e kasassu za su zo ya kunna za su ci ma qaddamtul lahunna abinda kuka gabatar musu wato abinda kuka ajiye a shekara bakwai din nan to a wannan shekarun ne za a zo a yi amfani da su illa qalilan sai dai kaɗan mimma nuna daga abinda kuka ajiye surplus za su cinye wannan da kuma wanda kuka ajiye watakila kaɗan dai ragu wanda aka ajiye su don security
ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون to wato kaga waɗannan ƙosassun shanu guda bakwai su ne shekarun wadata waɗannan ƙeƙasassun shanu guda bakwai su ne shekarun fari cin da waɗannan ƙeƙasassun shanu suke makosassun shanu shine shekarun fari suna cinye abin da aka tara a shekarun wadata waɗannan ɗanyoyin zangarniyoyi koraye su ne shekarun wadata waɗannan busassun zangarniyoyi su ne shekarun fari su za su cinye waɗannan korayen zangarniyoyi wato suna cin abin da aka tara a cikin shekara kenan to me yasa aka kawo ga zangarniya kuma kuma ga shanu me yasa aka kawo ga zangarniya ga shanu ai da an yi na shanu in an in an horki shanu ya wadatar kusan kaman yana bada ma'anan abin da zangato ba haka bane an gane ko wannan ku da dabbobinku za ku yi shekaran koshi za kuma shekaran kwanjama kuma za ta zo so lokacin da ku kwanje min nan abin da kuka tara a wancan shi za ku zo ku ci an gane kuma ta ina za a samu fita sai an noma hatsi zangarniya shi ne ke nuna zangarniya a tashi a yi noma shi ne ya kawo zangarniya in ba na ran ce kawai ga shekaru na ƙoshi ga na shekaru yunwa ba ga wannan daban to ta ina mafita ka san mu fi yawancin mu akwai analysis musamman a Najeriya amma way out babu ai ta kawo matsala matsala to to me mafita kuma to babu to wannan fasar na biyu shi yana nuna mafita ne wannan yana nuna shekara nuna abin da ake fuskanta na ɗari wannan kuma na daga bayan na zangarni yana nuna mafita shi ne ce mafita a yi noma shi ne annabi yusuf ya faɗa an gane na'am sun ma yacin ba da zalika amun sai wata shekara ta zo bayan shekara sha biyun nan fihi gasun nasa a wannan shekarar za a samu ruwan sama sosai wafi ya asuruna mutane za su yi noma har su yi inabobi da dukkan abubuwan marmari har su matsi giyansu da suka saba sha na'am wa qala al malik utuni bi falamma ja'ahu ar-rasul qala irji' ila rabbika fas'alhu ma balun niswati allati ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم نعم da aka zaga wa sarki ce wai wai wannan ai sai yana kusa ai ba yanda za a yi to kaga Allah kenan al musaddibul asbab me kawo dalili ba tare da kai ka shirya wa abun ba mai fi ƙillaha ya ji Allahu makaraja wayar zuƙo me min haisu la ya hata su to haka ƴan uwan annabi Yusuf inda suka yi asara kenan da sun zama part of the achievement ko da sun zama bangaren nasaran annabi Yusuf har ma za su ji a ransu ai mu muka taimaka muka akai kaza akai kaza to yanzu gashi kwata kwata an samu nasara babu hannun su kwata kwata ba su da abin da za su faɗa ko ba ta wajen da suke gadara fiya gadaran su gado ne to can gadon ma wahala ne kawai a gurin ba komai sai dai girman daraja amma babu wannan nasarar da ya samu kuma ba da su aka yi working aka samu wannan nasarar ba tunda sun riga sun kore shi amma da a ce sun bar shi cikinsu watakila za su zama suna da abin da ma za su iya cewa ai mu ma muna cikin wanda muka taimaka maka ko to yanzu suna cikin wanda su ce sun taimaka masa da wani babu to gashi Allah ya ce kawai ya zo yau za a ɗauko shi daga kurkuku kuma za a kawo shi ba ma fadan waziri ba a fadan waziri ta gaza masa za a kai shi fadan sarki kamar yadda bayan Allah shehu mai nasara a gusau Allah ya ji kansa da rahama wani lokaci to irin dai malamai dai haka zawiyar shehu balarabi na gusau to yakan yi ana ana ta hidima wa baki haka dai bayan Allah abin nan to muridai da almajirai da su menene a musu addu'a Allah ya buɗa musu saboda su taimaka to amma in mutum ya samu ya sha ya sha kawai abin sa an gane to wani lokaci aka yi bakon wani sharifi jikan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga daga fa daga fa yazo aka nemi mota motan aro aka nema irin da kawai wajen alhaji wane da kawai irin dai an san wani din nan ai a gurin mu ya tashi mu ne muke masa addu'a Allah ya buɗa masa ya masa kaza ya masa kaza don haka kawai an je an ce ya zo ya bada ya kawo abu kaza da malamai sukan yi tabbas da da yake na can din na da suna da tarbiyyar da ba su rainin abun nan za za a ce a kawo mota ne sai a kawo a ɗauka aka nemi mota aka nemi mota aka rasa a je wajen wani ce ai wallahi a karmaka Allah akwai kaza kaza kaza kaza kuma tuntuni an yi da shi ya sayi mota yace me zan yi da mota ba rasa ban rasa mota ban rasa tawa ba wani da wani da wani suna da mota duk lokacin da tafi wajen larura na suna kawo shikenan sai sai eh, to a ranar a lokacin aka ga karamin shan malam mai nasara shikenan har sharifu suka tsaya a bakin hanya da shan malam mai nasara da almajirai aka rasa wuce yace mota mota haka zaki mana nace kai mota lokacin zuwan ki yayi lokacin zuwan ki mota yayi shikenan shikenan sai aka kawo da daddare ko ce lalle mota ki zo lokacin zuwan ki yayi shikenan kawai da daddare sai ga an yi fan sabuwar sabuwar irin fito na irin na dadin nan eh ko oko gashi Alhaji wani ne daga gari da wajen nufawan nan ne ya ce a kawo maka wannan mota kaza kaza ya fito ya zo ya ganta ya ce kai ba ke bace gaggawa kin kai ya ce amma dai ba shi laifi ma hau kike amma ba ke ake nema ba kin yi gaggawa motar daukan baki aka so bayan kwana biyu sai gashi daga wani wata jiha an kawo masa sabuwar lokacin ana ce shagari style martandi a ita yawa to kin iso ke ce maka bida bayan Allah ke nan akwai bayan Allah da sai matsayi Allah ta yi matsala suka nuna abin da Allah ya musu na baiwa mu da muka zaura da su muka gaggani alhamdulillah mun gani wanda bai gani ba shi rugaffe ne dama ba a magana shi kullalle ne yana kulla cikin kurkukun rashin sani to shi ne annabi yusuf gashi nan kawai fasarar Allah ya tusa masa fasarar mafarki kawai dalilin wannan sarki sai a'a wannan sai yana kusa a kawo shi fada ka san kuma ya zo fada tunda wanyan manyan fada ma sun kasa fassarawa matsayin sa fa ba daidai da su bane na'am yace ituni bihi ku kawo min shi nan fada al maliku sarki yace ituni bihi ku zo min da shi falamma ja'ahu ar-rasul lokacin da mai masa bishara shi wannan mai fasara ya zo yusufu albishirinka sarki ya ce ka zo yana ta murna kala sai annabi ce ba zan zo ba in zo masa ne irji ila rabbika koma wajen sarki ka ce masa fas'alu ka tambaye shi ma balin naswatul lati qattana aydihunna me yasa matan nan suka yanke hannunsu ana neman a tume ni kaga ba zai fita kurkuku da sunan cewa sarki ya masa alfarma da ya nemi matan waziri an yi kaza kaza ce sai an kiliyarin din wannan matsala kaga aikin abin basira kenan ba haka ba za an yi kiliyarin din wannan sharrin tukun ya tabbata ba sharri bane domin ya fita ana cewa ai ba dan sarki ya masa alfarma ba shine wanda yayi kaza kaza nan wataƙila ko wani layabi wani akan jahilci an masa sharri amma zai dauka gaskiya ne shine yace ba zan fito ba sai sarki ya tura an tuhumi gidan waziri menene matan nan suka kukkulla saboda mata makirai ne za su haɗa baki gaba ɗaya su kulla shari kaga sun haɗa baki gaba ɗaya sun goyi bayan munafukan da wanda yake rahima Allah ta dawo ta zafin nan sun goyi bayan ta akan cewa ita ce mai gaskiya alhali kuma ita ce mara gaskiya shikenan yace ku tambaye su inna rabbi sarki mai shugabana waziri alimin masani ne da kai da himna da makircinsu shi mijinsu ya san me suka kulla na'am قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسي Mm.
قلنا لله ما علمنا عليه من سوء Mm.
قالت امرأة العزيز الآن أصحز الحق أنا راودته عن نفسي أنا راودته عن نفسي وإنه لمن to الصادقين magana ta girma shugaban kasa ya aika gidan waziri a je a tattara duk mutanen wazir ka zo menene kuka yi wa yusuf har aka kai shi kurkuku me matan ka suka yi ne a je maza maza a yi mun bincike a kawo mun report shine wazirin maza maza shi kuma da barin jiki aka je aka tara mata aka tara mutane ku fito mana da gaskiya dan sarki yanzu ransa ya baci yana so ya ji me asalin abin da ya faru har kuka je kuka sa an daure Yusuf yau shekara sha biyu kaza kaza kaza to lalle fa in ba a fitar ba duk matan da ba ta yi mana gaskiya ba karshe za ta kashin ta zai bushe me ya faru a gaya mana gaskiyar abin da ya faru kunna sai matan matan da suka yi yanke hannunsu da aka tattara su wanda suka ai su suka yi mutum suka ce ka bi shugabanka ko eh, la illam ay yaf'al ma amrahu la yusjanunna wa la kunna to shikenan sai aka tattara su suka ta wallahi ba mu san da lai ba mu san Yusuf da laifin komai ba ruwan mu ba ruwan mu a ji a tambayi shugaban mu kawai mun je mun mun yi biki ne mun ci abinci mu ba mu san shi da wani sharri ba kuma wallahi ba da mun shaida cewa ya aikata wani laifi ba kaga ya wanku anan ke kuma fa zulaiha qalat imra'atul aziz sai matan sarki ta ce al'ana hasan salaku yanzu dai gaskiya dole ta bayyana ana rawatu an nafsi wallahi ni ne na ne shedan ya rinjaye ne yasa na je na yi magana neman sa da kansa wa innahu yusuf lamina sadiqina wallahi yana cikin masu gaskiya baya da hannu ba laifinsa to kaga yanzu zai fito lafiya sai ya fito ana jin ana tausayinsa ana ganin girmansa su kuma eh ana ganin laifinsu da kuma haka kawai ya fito kawai yana ji ya ji daji an ce ka fito kurkuku zafin kurkuku ya sa ya fito kawai to wancan ba a yi kiliyarin ɗin wancan matsalar ɗin ba na'am ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي قيد الخائنين zalika abin da ya sa sai annabi yusuf wannan aka ce zancen annabi yusuf ne wasu suka ce zancen matan azizu ne amma ya fi rinjaye akan zancen annabi yusuf ne zalika wannan nema da na yi aje a ɗauko wannan shaida na yi ne in ji annabi yusuf liya alama don shi waziri ya sani anni lam akunhu bil gaibi ni ban ha'ince shi baya nan ba ba na cikin maciya amana maha'inta wanda za a ajiye ni a cikin ya ja ni ya yarda da ni ya ajiye ni kusa da shi kuma in masa cin amana domin inda amar wannan din ma har annabtar sai ta samu matsala ya wuce ne zo yana wa'azi a ce ai ka gani saboda haka dole ne malami kar ya jajirce akan in ya ga mutane marasa mutunci kar ya yadda sai ya kiliyarin din mutuncinsa don haka nan annabi yusuf ya kiliyarin din mutuncinsa ne sarki ya san ni ba macin amana ba ne zaman da ne a gidansa ban nemi matansa ba. wa anna allaha kuma ya sani cewa allah la ya hadi kaidal ha'inina baya shiryan makircin maha'inta duk maha'inci komin dare komin rana sai allah ya tona asirinsa don haka ni ba na ciki yau gashi Allah ya tona asirinsu su ne suka ha'inci sarki ba ni ne na ha'ince shi ba magana ta kare na'am وما أبرئ نفسي Mm.
إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي Mm.
إن ربي غفور رحيم wa ma ubari wa nafsi annabi yusuf sai ya koma ga Allah ya tawadu ba wai na ce ni tsarkakakke bane a to ai ma'asumai ne ko amma dai wannan dan tawadu sai ce ba ina cewa wai ni ban da ni ni tsarkakakke bane ba zan yi laifi bane a'a innan nafsa ita rai amma ba yana nufin nasa bane haka Allah ya gina rai a cikin rai akwai amaratun bisu'i akwai mai yawan umarni da munanan halaye illa ma rahima rabbi wanda kaga Allah ya tsirar da shi daga ransa ta rinka umurninsa da su'u sai wanda ubangiji na ya ji kansa ya kare shi kamar yanda ya kare ni inna rabbi ku sani ubangiji na gafurun mai gafara ne rahimun mai jin kai ne shine yasa aka ce akwai maqamatu wato wanda mutum yake haura su guda bakwai kowanne nafsunsa hawa hawa hawa kowa da irin nafsun da Allah yake hada shi da ita kuma yana iya tsarkake ta ta wuce wannan matsayin tunda Allah subhanahu wataala ya faɗi nafsu din ana iya tsarkake ta wa nafsin wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqawaha ba wai nafsun kullun tana a haka bane kad aflaha man zakkaha to yaya ake taskiyatun nafsi malamai suka ce nafsu tana kaiwa makamomi guda bakwai akwai nafsin wannan wanda aka fara faɗa ammaratu bisu'i duk wani mutumin da yake lagalaga haka dai ya ku bayi da sauransu to yana cikin wannan haɗarin na nafsin amaratin bisu'i ita ce za ta ce mu je hotel mana mu je mu je fati mu je kaza kaza to wannan ita ce amaratin bisu'i an gane daga nan sai in mutum ya samu haɗuwa da bayin Allah suka haɗa shi da ambaton Allah da zikirin Allah layin sufaye kenan na tazkiyatul nafsi da ake magana tsarkake nafsu ana masa tarbiyya na ruhi da zikirorin Allah har sai ya zama nafsinsa ta tashi daga amaratun bisu'i ta koma nafsin lawama zai yi abu amma zai rinka kai me sawa na kai kaza me sawa na kaza kai na ji haushin da nayi kaza to ka fara zama wani dan mataki ka fara fita daga matakin nafsin amaratun bisu'i kenan daga nan har mutum ya koma nafsin mulhama mulhama kuma Allah yana ba yana samun wani ilimin ilhama dai da ake faɗa wasu abubuwa zai rinka jin ya kamata ya yi su kuma sai ya yi su sai ya zama daidai an gane sai nafsin muduma inna haransa ta samu natsuwa babi ne mai faɗi fa ba iya ga saboda ba lokacin da za a yalwata bayani akai bane kowane marhala yana da irin nashi matakai da faɗin da yake da shi na ilmomi an gane sannan daga nan ya wuce muduma inna sai ya je rabiya ran da ta yarda da duk abin da Allah ya yi shine wanda shi yake ta idza kanatul aqdaru min malikil mulki fasiyani indi ma yusru wa ma yuki duk yana yayi magana ne a matsayin nafsir rabiya ba wai kana hawa ne kana sauka kowanne zaka iya dawowa nan kuma ka koma inda kake an gane sai nafsun marbiya yasa Allah ta ya ayyuhal naf ya ayyatuhan nafsul mudma'inna daga nan irji'i ila rabbiki ta tashi daga mutmainna ta je radiyatun daga kin zama radiyatun kuma sai ta zama mardiya Allah shi ma sai yadda da ita sai ta zama radiya radiyallahu anhum wa radu anhu to kaga radiyatun radu anhu radiyallahu anhum mardiya duk abun da mutuba ya suke faɗa a alƙur'ani suka samu ba wani abu da suka kirkira da kansu sai dai duhun kan jahilcin wanda su ba su kai guri ba ba su je sun yi karatu ba su shiga layi ba su zo suna karambani suna sa masu baki to shikenan daga nan sai ta zama nafsun kamila to shine mutum ya zama cikakken arifi na Allah kenan to ku kwatanta wannan da surutun wa'ancan da masu jefa mutane cikin hawan nafsi masu jefa cikin mutane cikin kazaratu wasu abubuwa masu nuni suna cewa wai su ne suna da ma'arifa ina suka samu ma ai kwata kwata ba su kama ma hanyar ba na'am
وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين وقال الملك da aka ji ya kufuta da an fito da shi sarki ya ji an wanke shi kaga ya samu recognition guda nawa biyu an gane saboda iza a takun mantar zauna dinahu sai me wa kulukahu haka haka annabi ya ga wa Aisha ko a ce ko da kana da addini sai kana da, da halaye na gari sai kai mutum ne mai amana mai mutunci mai rikon mai gaskiya mai kaza kaza saboda haka dole ne shine kuma sufaye ma suka hada ga maganan akhlaq ga maganan jazba shine suluki da ake cewa da jazba suluki akhlaq ɗinka addininka kame kanka suluki kenan jazba mahabbanka da shauƙinka zuwa ga Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to shi yasa cewa yake cewa suluki wa jazbi وهل أبصرت عيناك مثلي صائرا سلوكي وجذبي والألوم خيوط yau kenan suluki cewa ya yana da suluki da kuma jazba ba wai kawai zallan jazba ba a zama shirme ba kuma zallan suluki ba a zama babu ma'arifa yawa suluki wa jazbi wal ulumu fuyudu na'am shine sai falamma kallamahu da yazo wajensa kaga ya ya samu recognition kamar yadda na faɗa guda biyu can ilimi ya tabbata don haka ana neman babban mai ilimi ko nan kuma fa suluki ɗabi'o'i sun tabbata mutumin kirki ne an wanke shi tukunna kafin ya je gun sarki kar a ce me yasa aka sani shi a kurkuku ai yayi kaza yayi kaza ne to kai kuwa da wannan ilimi amma kai kaza kafin ma ya zo an wanke shi kiliya wajen akhlaq ba matsala wajen ilimi ba matsala to sai yace a kawo shi ɗalibin ituni bihi ku kawo min shi asaka lissu li nafsi ya zama nawa na musamman ne special advisor an gane sai suka zauna suka tattauna falan ma kallama lokacin da ya yi hira da annabi yusuf yaya kaza kaza kaza ya ji bayanai iri iri ya ce tsab na samu babban kyauta innaka al-yawma ladaina makinu yau kai yau a wurin mu kana cikin masu tabbatacciyar daraja kuma aminu yardajje na'am قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين Allah ya karbi ibadunmu Allah ya biya mana bukatunmu wayanda suka ba da gudumawansu wanda sun yi tarayya da mu cikin wannan aiki na alheri Allah ya saka musu da alheri da wanda ya ɗauki nauyin sawa albarka rediyo na masallacin juma'a da nake tafsiri can na kofar wunci da wanda ya ɗauki nauyin sawa a har yanzu a albarka rediyo wanda ake sawa da da karfe shida na nan wannan zawiya na mu na majalisu ta tsawa da wanda ya bada gudunmawa na sawa a rediyon asabta tare a lifol technic da waɗanda suka babba da gudunmawansu wanda aka sayi data aka sayi aka yi busta aka tuttura da ake sawa live ana kallo a ko'ina a social media dukkan su muna musu addu'a Allah ya ƙara musu albarka Allah ya ƙara musu arziki Allah ya ƙara musu fatahi albarkan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam iya abin da zamu iya musu kenan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man sana ilaikum ma'rufan fa kafi'uhu duk wanda muku alheri ku san yadda za ku yi kurama masa fa in lam tajidu in ba ku da abin da za ku rama masa da shi fa fad'u lahu ku masa addu'a domin muna musu addu'a Allah biya musu bukatun su da akwai wanda suke ma nan kusa da mu makwabta wanda sun ba da gudumawa na sayan mai da sauransu wanda muke tafsiri da shi Allah ya ƙara musu albarka Allah ya ƙara musu fatahi bukatunsu na alheri Allah ya biya musu abinda suke gudu na shari'a Allah ya kare su iyayenmu da suka raine mu suka ilmantar da mu suka ilmantar da mu Allah ya ƙara musu rahama Allah ya ƙara musu gafara Allah ya kai musu ladan abubuwan duk da muka yi su ma a cikin mizanin aikin su albarkan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam abinda muke tsoro a ƙasar nan na fitina da ake fama da shi na insecurity Allah ya mana maganin sa masu haddasawa Allah ya mai musu da sharrinsu Allah ya mai musu da makircinsu Allah ya ba mu lafiya a ƙasar nan da zaman lafiya Allah mun tuba Allah mun tuba Allah mun tuba laifinmu ne Allah ka yafe mu Allah ka yafe mana Allah ka yafe mana kamar yadda manzo sallallahu alaihi wasallam ke cewa Allah karka kawo mu da laifin wawayen cikin mu la ta'khudna bima fa'ala sufaha'u minna mun sani ya